ya mace ko in mijinta ya dawo da wannan hali ya sami da wannan hali da ranar zafi ya halatta da jima'i ko ya halatta ba sun yi kenan kaga ya ci abinci da rana a gidansa ya sha ruwa da rana a gidansa ya yi jima'i a gidansa da rana shi ne kuma ya yayi abu ya ba da masallaci lokacin da ya tafi wurin tafiyar ne sai mutane an ba suka ce ya kamata mu yi masallaci a nan kanin zai bai yarda ba mai gida ba ya ni ko zan ba da wannan wurin masallaci ba kai ka ji ne shi ko wannan ka ina nan ba zai ba zai bari bari ni ne bai yarda ba sai suka yi masallacin zana suka rufa sai aka zo ana kokuwa shi bai yarda zai rushe masallaci sai har har sai da sai sai sai limamin da aka rada wannan masallacin sai ya kashe shi ya kashe karin wannan mutum da ya dawo daga tafiya sai ya ji bayan gari zai je bayan gida sai ta da ana biki a gida an yi goslo mata sun yi goslo ya zai yi san bayan bayan gida ne sai ya ga wata rumfa mai kyau an yi a kofar gidansa mai barci sai ya buɗe ya shiga shi a kama matsaloli a nan sai aka masa wata sai ya zo da shadda da ya zo da shadda sai ya kashin sa sai ya kai dan a gaya wa wata ta samun tabarma nan kan huta wani ta kawo tabarma sai ta zo ba ta azumi ya nake ganin kiri ke cin abinci a da gida ai gidina ne yake da hantsi nan kuma da yanzu da yanzu mutum ya yake da hantsi ba zai kame bakinsa ba saboda haka yanzu akwai abinci na akan wuro ni ma kin gani kuna da wannan azumi ba sai ko da suna magana suna magana cikin haske da yawan sauri a cikin wannan ƙato rumfar da aka yi a bayan sa to da suka yi jima'i suka gama sai ta kawo masa ruwa sai ya wanka a ciki da ya fito sai ya ce shin ban gawa ne ba sai aka ce ai wani ai kwanan da ya kare ya aka yi abin da ka ga wani wurin da ka zauna ka ai masallaci da ke wani kuka masallaci ana wani kuka masallaci ana ni ba tutun ina neman tambayi wani ni ban tambaya ba kawai wani kuka masallaci ana ai masallaci an goce ne yanzu wani kuka masallaci ana Lalla wani ya ɗauka ruwan masallaci? Tun da yake bai izini ba? Ina ko suke sallah a wuri? So a wurin mene ne? Yanzu ya ɗauki ruwan masallaci kenan? Tun da bai wurin bai izini ba? Sai ce to, shi wannan mutum ana kokuwan akan matsayi zai tura wannan masallacin ne sai wani ya kashe shi. Ya buge shi ya mutu. Ya ce to ni ban yarda ba. Sai ka ji wahala. da haka jawa ta cewa haka yi haka yi kuwa ka shirya musulunci in kace baka yafe ba sai a baka makami a gaban sarauta a ce ga wanda ya kashe dan uwanka karama sai ka sa ka kare abinka sai ya kare liman wanda ya kashe masa kaninka da ya dawo gida kai na lillahi na lillahi yanzu wani shi kenan mara mara to kin gani na dawo ma ni ban dawo da wani abin sallah ba ni ba san yadda zan yi ba sai aka ce to ya ra'ayi to ni zan san sai da bawa na wani sai aka ce wani shi da fara ganin wannan masallaci to Allah ya rubuta ganin masallaci masallaci ne a kira wani za a kai zuwa a kai mu sai je sai da lada za Allah ki wannan halaye ku ga mu sabon Allah in ba a gani ba yau sai a warware wannan to tun mutumin da zai hukunci wa littafin mutane bai gansu ya magana ba a zalimi ne a zalimi ne kaga da wannan kowane guda daya daga cikin kafiri ko to wani laifi aka zama cikin wannan ga shi ya ci abinci da rana ya yi a cikin azumi ko da lafiyarsa ko ba wurin tafiya ba gida ya kwanta da masu da rana da lafiyarsa kuma a cikin masallaci wasu bai jima'i nasu ya yi kashi a ciki ya yi fitsari a ciki ya yi wanka a cikin masallacin ya kashe limamin masallacin ya sai da ladanin ta Allah sai dai cikin wani duka yanzu in ka gani kawai wani a rubuce ba tare da kaga mutumin ba an yi maka bayani ba ga yami yadda za ka yi saboda haka dai larawa ke ce a nan ba'i hukun zurgu ma'u duk mutumin da bai magana da shi ba kan yake masa to shi mutumin da mu da muke da rai almajiran malaman da malaman na da suka rasu da wajen da suka duk gaba ɗaya ya yi wani hukuncin kafirai bai magana da mu ba yanzu adali azzalimi to kan ya da hukuncin azzalimi azzalimi bismillah Allah ya ce inna ikhwatun musulmi dan uwan musulmi ne إنما المؤمنون إخوة فأنذروا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يتركوا من زوج حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم فلا تنابزوا إلى القافي تلمزوا الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إنما المؤمنون إخوة kusan musulmi da musulmi yan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya kar ku bar yan uwan ku suna faɗa da juna ba ku musu ba ba mu ne ku gyara bai na kawai ku tsakanin yan uwan ku guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya musu wata kunna ku yi tsoron Allah la la ku tsoron hamuna wata kila za ku ji za ku samu ramar Allah in ku ji tsoron Allah أيها الذين آمنوا لا يحرقهم قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أبيان يشرن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا إلى القاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجد ولا يكتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لام أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أتي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أبي أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب wannan aya ta sauka saboda shi ainihin sabitin nufai wanda yake mai nauyin cin da jina wanda ya zo ana buɗa masa hanya saboda samun da kyau da wani annabi to sai wannan sai ya samu wuri biya ciki sai ba a samu damar buɗa masa ba to sai wanda ya tsare gaban san sai ya girgiza shi sai kai mai sunan ka ne sai ce wani dan wani sai ce to ko ko to ko dan wanke ko ho sai dan wanke ne ma sai ya kira shi da sunan uwarsa wani irin sunan da ba a so irin sunan da baya so sunan da baya isa din nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai fata da ji dadin haka cin mutuncin da aka wannan mutumin na su to shine Allah ya saukar da wannan ya ku mu'minai la yaskar qawmun min qawl kada mutane su rika mai da ɗan uwansu abin dariya suna mai da abin dariya wato suna kiran su da sunan da ba kyau ana dariya saboda wani wulakanci na nan za su farkon kada mutane su rena mutane suna mai da sabin dariya wala ni ta umin nisa'i asa da yawa zai yi wa an yi kunu su waɗanda ake wasa da su din an yi kunu za su zama khairan minu ko sun fi ma wanda suke wasa da su din dariya wala ni ta umin nisa'i haka yadda aka hana maza kar su yi wa 'yan uwansu haka mata ma haka su ma an gaya musu kashi wa mata ɗan uwansu haka kar mace ta riga alfahari tana nuna fifita a kan ƴar uwarta mumina ko saboda ita wannan tana da kaya a ɗaki ko tana da dangi ko tana da dukiya ita wannan kuma ba ta da kaya a ɗaki ko ba ta da dangi ko ba ta da dukiya ta riga mai da ita yin wasa duk an hana wannan shine da ƙarshe can za a gaya mana inna akramakum indallahi atqakum duk abun ba a dukiya yake ba ba a dangi yake ba ba a sarauta yake ba ba a kin jiki yake ba ba a kin kama yake ba ba a komai yake ba in dai a musulunci ne ba tsoron Allah yake ba a yanya kunna khairan mai yiwa ne matan da ake musu dariya din a wurin Allah darajar su ta fi ta wanda suke yin dariya din wala salmi ku an kusa ku kada ku rika raɗe raɗe da junan ku lamzu wato ayyafata ana ana rana kar ku rika jifan kar ku rika kiran juna da lakabi mai muni kar ku rika kiran juna da lakabi mai muni shine bayan mutum yana musu ya kiransa ya fasiki ya kafiri ya kafiri ya fasiki Allah ya hana wannan da kira musulmi da mummunan suna irin wannan bisa lismul fusuku a kira mutum da fasiki ba da limani bayan yana mumini bisa wannan ya yi muni kwarai ya yi muni kira mutum da sunan fasiki bayan yana musulmi sai dai kuma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa bayyana halin fasiki saboda hadai shi wannan ba raka bane ba kuma cin mutuncin musulmi bane mutum ne an san shi macuci yana yaudarar mutane yana kwace kudin su can ne yaudara ko ko an san shi wanda ba ya da ba ya da kamewa cikin addinin ba an san shi da haka amma waɗansu ba san shi ba to idan ya zo neman bashi irin hanyar yaudarar nan wajen wani ya masa zaƙin baki ya masa zaƙin baki irin wanda ya saba nan kai in ka san halinsa ne ka gaya wa mai kuɗin je ka tukuna ai zai shawara ya ji zai shawara in ya zuka shawara karka yadda shi ne wani nan da ake magana wato in ya same ka ya buga maka damfara kai shi kenan to wannan ba raɗa ba ne kuma ba cin mutunci ba ne wato rashin faɗin nan shi ne cin mutunci domin masu tauhidi na ga kullum masu tsaka kari wani yiri kari da jiki za ka rubuta duk mutumin da ya nuna makaryaci yake mai gaskiya ne to shi wanda yake mai gaskiya din ne makaryaci ne in dai karnu makaryacin mutum aka tambaye ni ba san halin wannan ba ka san halinsa to in dai makaryaci ne sai yake a mai gaskiya ne mai gaskiya ne to in yi maka rashin gaskiya wanda yake mai gaskiya din ne shi ne ya maka rashin gaskiya saboda haka bayyana halin fasiki wajen neman aure ko wajen neman bashi ko wajen neman maganar limanci da sauran abubuwa bayyana fasiki wannan ba haramun bane bayyana halitta ba to nan asiri bane gyara ne ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون kamar lai duk duk mutumin da ya ki tuba wato duk fasikin da ya ki tuba ya bar fasikanci ya ki tuba ya bar fasikanci duk mutumin da yake kiran musulmin kirki da fasikai fasikai bai tuba ya bar bai tuba ya bar wannan ba to hora ka waɗannan masu wannan halaye hun su ne azzalimu na macuta wato azzalimai sun cuci kansu
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين يلا اجتنبوا كثيرا من الذنب الله بيجي اجتنبوا الذنب كنيسانجي يوانشن ذاتو ku nisanci yawancin zato inna ba da zanni isin domin waɗansu daga cikin zace-zacen zunubi ne saboda haka ne ma aka gwada aka yi karan gwaji da mutanen da abu ba zai yiwu ba gare su wato aka samu maryam ta aihu ba miki kuma siddiƙiya ce ɗanta kuma wato ruhi ne daga Allah kaga wannan sai yahuda suka halaka a jikinta suka jefe ta da mummunan abu aka sake gwada abin a jikin annabi yusuf inda mata suke yawo suna gaya wa junansu aini ma na same shi aini ma na same shi kowace tana fahari cewa ta same shi wai saboda ta samu girma a ƙarya ne kuwa aka sake gwadawa a jikin aisha yar abubakar matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zama an yi mata karya irin wa'annan duka ka ji labari cewa wane mai abu kaza ne ka ji abu kaza mummuna ne abinda zuciyarka za ta fara yi ka ce ba zai yi ba kawai ka ce ba kai ba ba yi ba ka ce barawo ne ka ce mazinaci ne ka ce mashayi ne ko ko ko ko duk abubuwan da aka faɗi dai to kar kada ka gaji ka yarda in ka zama ka gaji ka yarda to ka zama azzalimi da ka ce duk wanda yake haka ya zama azzalimi da ka yanke mumini an da zai da wani abu ko zina ko shan giya ko ko tata ko ha'inci wato cuta aka ɗan damfara ne to kar ka ɗauka da fari a'a da farko sai ka ce ƙarya ne idan wani ya sake faɗi kai shiru ka ƙi zuciyarka in wani ya sake faɗi to ka jefa tuhuma a cikin zuciyarka idan wani ya sake faɗi to ka yi zaton tunda an wuce uku amma da ji sai ka ta ai zai yiwu ai zai yiwu wato ka jefar da ilimin ka kenan ka ɗauki jahilcin wani domin ilimin ka shi waɗannan tare kuke sallah tare kuke azumi baka taɓa ganin ya yi zinaɗin ba baka taɓa ganin ya yi saƙan ba sai wani ya ce maka duk abin da ka sani na ƙarya ne shi ɓarawo ne ko kuma zinaci ne kaga shi ba ilimin ka bane wannan to kar ka yarda ka jefar da ilimin ka dan zaton wani sai ka yi amfani da ilimin nan naka ka ɗauke shi mutumin kirki mutumin kirki har da Allah ya bayyana shi a wurin kai ma ka shiga daga cikin wanda suka gani ko ka shiga cikin wanda suka tabbata inna ba'da zan isim yawancin zato zunubi ne wala ta tattasu ba a sa kuma ku binciki halayen mutane don ku gane na gargari da nan duk mutumin da ya ɗauki hanyar binciken mutane duk ya gane mutanen kirki ne ko mutanen banza ne to wannan ya ɗauki hanyar da zai halakar da kansa domin sai Allah rika nuna masa duk wanda ka tashi bincika sai Allah ya jarrabe ka ya nuna maka shi ba na kirki ba in dai kana binciken to shi ne ka dinga yawo ke na sai ka zama mutum a kai dai yadda ka ganin nan ka kai akan ilimin ka idan rashin kirki in yana nan ai zai bullo da kanka ka gani ba sai ka bincika ba sai ka zama kai ne ba ka da kirki ne inna ba da zan nufin wala ta ke tsoro kada ku yi bincike in ji in ji alkur'ani kada ku bincike mumini kuna nema musu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu yaltamisu al-makharija wal munafiqu yatatabbu al-awrat mu'mini da wani abu ya faru sai rika nema wa mutum mafita wanda yayi kaza a'a ba wani bane a bakin da kaji a wani ne ya mutu wani nan shi bai ji gaskiya ba a'a a kuskure ne in ya tabbata shi ne ya zaka ce kuskure ne bai san ba kyau bane ko ku bai sani bane to ka nemi dai hanya fitar da shi in ya gagara to sai ka juya ka rike gona to amma daga ji ka yadda to wannan ba halin mu ne bane balle ma in aka ce ka bincika a ba yadda ba ka bincika ka gane miyagun halayen mutane ba sa ka ba ba ruwanka wala da su karku bincike wala ta faru ba ba kar ku rika raɗan juna kada ku rika raɗan juna wata wata mace wata rana ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tafi da ne ummul mu'minin Aisha sai ya yau ga mace da jeriya da gashi ga mace da jeriya da gashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha take ba ki rada ba ke wannan kike rada sai take ya rasu da ai ban yi maka rada ba ai da jeri yake kuma ga ta da gashi sai ta ce a ai ban ce kin mata yanke ba rada na ce kin yi mata me yasa ba ki faɗa da wata ba a inda kin faɗi abin da babu shi yanke sunan abin amma faɗi abin da ba za ki iya faɗa mutum a gabansa ba abin da ba za ka iya faɗa mutum a gabansa ba ya tafi ka faɗa shi ne ake kiran da rada abu ne wanda yake ba shi da kyau yana jikinsa ba za ka yi faɗa masa a gabansa ba in yadda baya nan ka faɗi ina yi kiran sarrafa amma in ka faɗi abin da babu shi ka yanke ne wannan sunansa kai masa yanki kenan ga raɗa ga ƙarya kenan wala ta ba mutum ba ba ayyuba da kuma ya bai lama su yi mai yitan yanzu ɗayan ku akwai ɗayan ku wanda yake son ya ci naman ɗan uwansa gawa babu fakari su mu
فاغتيابه في حياته كأجل لعنه بعد وماته to duk da kuka ki ku ci naman gawa ai in ka ci naman mutum yana da rai wato in ka raji mutum yana da rai kamar ka ci naman sa ne yana da rai kamar yadda kake kin cin gawansa naman sa gawa haka in ka raje shi ka ci naman sa dan ne kenan yana da rai da lokacin da laifin zina ya afuwa wani mutum daga cikin sahabbai ana kiran ka ma'aikata sai zo gaba a nasarar lafiya ya rasu da lalata ka mini da mini hajji na yi zina annabi sai kawai da kai bai bai ji ba sai ya dawo gaban annabi ya rasu da da kai nake yi mata yin hukunci na yi jina annabi ya kawai bai ji ba sai sake dawowa da suka sake sai dawo nan sai ya daga sai ya sake dawo wurin da kai nake ya rasu da kai mini hajji tun daga duniya ni ya zama an yi hukunci a lahira ni ba na son hukunci a lahira a kare min hukunci a duniya nake so na yi jina annabi ta kai kai kana da hankali kwa sai da hankali na kalau ka samu ka yi kan zina wani ke ma ka ji shafa ta ne ka ka zungure da ne ko ka ko kana cewa ka yi zina ya ce a'a zina sosai ita kai ka san abin da kike zina ba ya ce na sani mutum ya jima'i da matar da ba ba ba matarsa ba ba koyon gasa ba shine kike da koyon ita kai kai ya haka ne mutum na koma ku ji ne ko ya sha giya yanzu Allah ku sun sanar bakinsa sai ka san sana bakinsa aka ce ai bakinsa ba warin giya ba wannan ne waɗansu mazaunin ka samu cewa idan mutum ya sha giya ba za a zartar masa da hukunci na kashe aurensa ko kyauta da dukiyarsa ko sai da kayansa arha ba amma malikiya suna zakarwa saboda sarkin gari a arabiya sai ba a warin giya ba kenan da babu ku je gidan da fitan ko yana da hauka ne ya mutu da lafiya ko yau ya ka ya ka tambayi a nan ta gida ce lafiya ta karar ba abin da ya same shi lafiyar ta karar cikin da aka dawo sai ce ta su girka masa haddi aka tafi da shi ana jifansa ana jifansa duwatsu ana jifansa duwatsu da duwatsu suka masa zafi a cikin sai ce na duba ba ni ba ne na duba sai aka kashe shi kamar yadda aka ba da umarni aka kashe shi aka dawo shi kenan sai aka gaya aka dawo da manzo Allah an zartar da hukuncinsa an yi jibi ya mutu manzo Allah shi sai suka zana ka ban da kai wawa annabi ya ya yadda zai fidda kai kai kai dai wai sai an buge ka mutu kai wawa an yadda za a fidda shi duka ya to shi dai sai an jefe shi ya mutu ko sai da gadi ko ya rake wai ba shi bane ya tuba sai annabi daga kai kai me yasa ba ku kawo ba ku kawo shi wani lokacin da yake ba shi bane me yasa da ba ku kawo shi ba lokacin da yake ba shi bane ya tuba sai annabi ya shiru sai ana sai aka fito ana tafiya aka tashi ana tafiya sai aka ta kasa mushe jaki haka annabi sai kai ina mutanen nan masu magana ɗazu ga nama ku zo ku ci sai suka ce ya rasu da ai mushe jaki ne ita kuke cin naman mutum ba da zunan zai cin naman ma'izu ba yana yana nan yanzu ya huta cikin koramin aljanna yana cikin jin daɗi kuna nan kuna cin naman sa ku ci naman mushe jakin nan ma in dai kana cin naman a maimakon ku ci naman dangon ba a raɗa ba shi ba ta kulla ku ci tsoron Allah in Allah gani Allah ka ruwa mai karɓar tuban bayan da wanda suka tuba rahimun mai jin kai ne mun tuba Allah ya ji kanmu
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يكفيكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يرفع العباد في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يا أيها الناس Allah yana kira mutane wannan tana daga cikin ya ayyuhan nasu wanda ake samun da cikin surorin Madina. Ya ayyuhan nasu kullum kira mutane Makka ne malamai sun ce an samu ya ayyuhan nasu din wajen guda shida cikin surorin Madina wannan na cikin su wannan sura ta Madina ce. da kuma ya ayyana da cikin ku inna kharaqnakum Allah ce mu ne muka halice ku yace ni ne na halice ku dan Allah ce inna yana nufin ni ne ba wai yana nufin mu ne mu ne din na irin na sarauta ne ba wai shi da mala'iku ne ko shi da wani mutum bane ko shi da mataimaki a'a ni ne amma mu din ne mu ne irin na sarauta kamar da kai kar ka mana wasana kar ka mana wasana kana magana ga mai jigo ya ce kai kar ka mana wasa shi kadai ne ma kar ka mana wasa wato inna din nan a na iko ne inna ni ne karak na kuma na na rike ku min da kai kawai sai daga namiji da mace ya ku mutane ni ne na halicce ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila daga baya kuka yaryadu kuka yaryadu na mai da ku jama'u masu yawa da kabilu masu yawa هي دون الشعوب وبعدها العمائم ثم البدون ثم الأفكار ثم القصائد
haka dai wato kabilun kenan shu'ubu misalin an ce dukkan ɗan Najeriya duk ɗan Najeriya sunan su sha yan ƙasa to wajen kabilu kuma sai a kuma ce kabilun Hausawa kabilun Fulani kabilun Yarabawa kabilun Namri kabilun Rufawa kabilun Bare-bare kabilun Suwani ko amma duk duk gaba ki da sha'ab sunan mu a ƙasa to a cikin ƙabilun su fulani sai kaga sun ma sun tafi daban ƙabilun waɗansu da ne ji waɗansu rahaji waɗansu waɗansu menene waɗansu menene haka yana shiga cikin hausa su ma zage zage sakkwatawa waɗanne ne ana ji kowace ƙabila kuma sai a bambanta haka nan ɗin ma dangin suwa ne gidan suwa ne gidan suwa ne to duk da na yi wannan ne lita arafu don ku dan juna ba don ku fi juna ba lita'arabu don kusan juna idan ɗan Najeriya ya gamu da ɗan Najeriya a wata ƙasa sun zama dangin juna amma a gida su ba dangin juna ba ne suna nesa da juna wajen ɗabi'a da sauran abubuwa amma da mutum ya ga fasfo ɗin ku ɗaya da kai da shi a ƙasar waje sai ga ya samu ɗan uwa ya samu ɗan Najeriya na wannan ne lita'arabu don kusan junan ku amma inna akramakum inda Allahi attaqum wanda ya fi ku daraja a wurina in ji Allah wanda ya fi ku tsoro na da haka saukar da wannan aya sai na ali da ba an nasabu shi ke nan daga yau dangi cewa ni dan wane ji ka wane ya mutu daga yau ni dan wane ji ka wane ya mutu a ce da tsoron Allah ke samun girma saboda haka wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa كلكم من آدم وآدم من تراب وخيركم عند الله أتقاكم دكتنكم جماعة daga annabi Adam aka yi muku shi ku annabi Adam da ƙasa wadda ake takawa nan da ƙasa ƙasa nan da ake takawa da ita aka yi shi ba wanda yake daraja a cikin ku sai wanda yake kowa tsoron Allah tsoron Allah ake yi da mutane shi ko tsoron Allah bin umarnin Allah da nisantan hana ne shine ma'anar tsoron Allah shi kuma ana yin sa da ilimi saboda haka ne ilimi kenan tambayi malamai ka haɗa kai da su su kuma malamai in ka zo haɗa kai da su ka duba kar ko suna so su mai da kai dabba kar ka yanta in suna so su mai da kai dabba kar ka yanta ma'anin dabba kai da kai da kai jahili tun da baka yi karatu ba amma kai ba dabba bane ai kana da hankali idan ka ga malami karatunsa yana dacewa da karatun malaman da ake tare da su yana dacewa da karatun da yake cikin littattafan malaman da suka wuce to ka bi maganarsa amma kaga maganarsa ta saba da malaman da yake tare da su a zamaninsa ta saba daga cikin littattafan da aka ake tare da su na mutan da to shi na samu karatunsa to in dai ya kayar da ka bi shi ya fashe kun tafi kenan kun bar hanyar Allah saboda haka sai ka sa hankalinka kaga shi dukkan malamai ko da ko wani mugun malami ya ya yi ta cewa miyagun malamai miyagun malamai ka sa hankalinka ka gani shin kan maganarsa ta dace da littattafan da aka rubuta suka wuce shin kan maganar ta dace da malaman da ake da su a yanzu in dai ka maganarsa shi kadai ya samo ba ta da uba ba ta da uwa to shi kenan maganarsa ce ya ce addini ba ruwan addini da maganar. ko ya ihu ya ce shine da gaskiya ƙarya yake wani mala'ika ya samu ya gaya masa wannan gaskiyar da malaman zamanin su su sani ba malaman da ba su sani ba a cikin harkar ilimin duniya mutum yana iya gano wani abu a yanzu nan wanda ba a taɓa samunsa a amerika da rasha da ingila da faransa da germany da japan da sauran dukkan wuraren da ake ƙago abubuwa kai allah zai ba su gano wani abu da su gane ba kuma a yi aiki da shi ya amfani amma addini ba ka da iko ka samu mana wani abun da baya cikin littafin da muka gada in ka samu an jefar maka naka ne tabba nan wani duk wanda ya samu wata magana da ba ta cikin alkur'ani ba ta cikin hadisi ba ta cikin littafin malamai masu fassara qur'ani da hadisi wato in ka ji malami ya ce a dawo ga gaskiya a dawo ga gaskiya ina ne gaskiya qur'ani da hadisi to sai ka nemi yaya aka fassara qur'ani da hadisi misali yace an daɗe ana zagin alhaji uba an daɗe ana zagin alhaji uba wai yaya aka zage shi an kira shi ne an ce alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo sai ce wai zagi ne wai an ce alhaji alhaji ne uba ka zo da zo wajen rubutun ka ce alhaji uba ka zo akwai bambanci tsakaninsa da zagi hausa ba kai niyyar zagi ba kuma hausa sun yadda a faɗi haka ko kuma za sun sun mutum sunan da alhaji uba ne idan haramun ne a kira shi a ce ka zo da hausa mutum da sunan da alhaji uba haramun ne a kira shi da cewa ka zo to ka haɗa ka ji alhaji uba ka zo domin a sharari zai ce ai an zagi alhaji ne ya ce alhaji uba ka so kaga wanda ya faɗi wannan shi ne yake nema ya zagi alhaji to alhaji uba ka zo alhaji uba ka zo sai ki an zagi alhaji to sai ka nemi inda aka fassara wannan kalma da filatanci da inda aka fassara ta da barbarci da inda aka fassara ta da yarabanci da inda aka fassara ta da zubanci don ba zai yiwu kalmomin su duk su zama su kama da zagi ba ko to sai ka ji an ce da kowane baki sai ka ji an ce kira ne ba zagi kira ne ba zagi amma wannan gani ɗan rikici kaɗan to shi kenan za ka fi dukkan waɗannan lugogi da aka samu maganan nan lafiya kalau ka ce ba zagi ba ne koko za ka yi magana wannan shaiɗanin da yake zagi ne za a bi lugogin saboda haka shi alƙur'ani an fassara shi rifta ta iri iri kuma ita sun yi bayani da bakuna iri-iri da tunani iri-iri saboda haka addini ke tafi lafiya kowa ya kawo bakuna ban jefar masa saboda haka in kana jahili kar ka yadda a ƙetarar da kai daga jahili na mai da kai wawa dabba kar ka yadda ka malamin da ilimin da ba cikin littafin musulmi baya cikin bakin malamin musulmi don Allah cikin littafin musulmi kun taɓa yin an ce ɗariƙa kafiki tun da kuke karatu zamanin iyayenku da kakanninku da malamanku da malaman iyayenku da malaman kakanninku tun shekara dubu din nan da ɗari uku kawo yanzu kun taɓa ne ce ɗari kafirci ne? Kun taɓa gani a rubuta a littafi? Ai ba kafirci ba abin da yake karya alwala ba ba man dawa rubuta. Balle abin da yake karya sallah. Balle abin da karya musulunci? gaba ɗaya a yi mistik ba a rubuta a iziya ba ba a rubuta a itala ba ba a rubuta a muktazar ba ba a rubuta a kowane littafi ɗariƙa kabirci ne ba kowa ya ɗariƙa ba alwalar da ke ta karye ba ba wai sallah ce ta ɓaci ba ya zama kafiri kuru kun taɓa ganin littafi yanzu don Allah mu fila ta salatu ne ta duk kun taɓa ganin in kai mai ɗariƙa sallah ka ta ɓaci kun taɓa ganin da to malami nawa ne ya ba da fatawar haka a Najeriya sai ya tak a Kaduna yake. To ashe ya sama ne ba addini bane. Kamar mace ce ba ta da miji ta samo ciki. Ba taɓa yin aure ba ta samo ciki. Ba ta sama kenan ba? Waye uban nan? Saboda haka duk maganar da malami ya samu aka leka littattafin musulunci ba samu ba, aka leka hadisi ba samu ba, to ya sama ne magana ta shebi ya ce ba da cikin addini. to kar ku ɗauki inda ɗariƙa kafirci ne tuni da an rubuta cikin alari ni da an rubuta cikin ibiya da shimawi da ritala da muktasar a ce kar ku bi mai ɗariƙa sallah kafiri ne ko musulmi ku je zanci karɓar ɗariƙan nan kafirci ne da su rubuta mana haka suka rubuta abin da yake kai alwala da abin da yake kai sallah su bar rubuta mana abin da yake mai da mutum kafiri saboda haka duk mutumin da kuka je a faɗin haka to kar ya mai da ku wawaye ya mai da ku dabbobi akwai wani mutum wanda yake zai mai da mutane dabbobi ya mai da ɗan boko dabbobi ya mai da jahilai wanda wasu boko ba bayi ɗan boko ya mai da su dabbobi jahilai ko ya mai da su bayinsa waɗansu ya ba su makami ya tura su je su yaƙi musu jago musulmi ya biya su kuɗi duka ɗan boko yi ba kuɗi ake biyan su ba to amma da su dabbobi ne ko amma jahilai da yake ba su da kuɗi ba su da boko su kuɗi ake ba su a ba su makamai a ba su motoci su tafi su yaƙo musulmi ɗan uwansu su an mai da su sojoji ɗan boko ban mai da su dabbobi banda ka ɗan boko kana dabba in dai babu ba kai karatun addini ba yaya za a yi cikin a cikin risala ba a rubu a rubuta abin da yake karya alwala a rubuta abin da yake ɓata sallah amma ba a rubuta abin da zai zai zai ɓata musulunci ba mai risala ya mistik ba zai rubuta ɗariƙa a cikin risalar da ce kar musulmi ya zai ɗariƙa ya ɗariƙa ya zama kafiri kuma ko bai in bai ji wannan ba kada zai ci mai ɗariƙa sallah in ya biya zama kafiri babu shi a risala babu shi a iziya babu shi a muktasar babu shi a ibnu hajar babu shi a kowane littafi albishirin kuma kowane littafi daga cikin wannan littattafan mai shi ɗan ɗariƙa ne muna da tarihinsu muna da babban littafi a hannunmu na tarihin manyan shehunan musulunci na shafi'awa ina da su na hambaliyawa ina da su na malikawa ina da littafin da ya kunshi malami wanda aka yi masa yana bukata a jami'ar azhar shehunan jami'ar azhar amma abin mamaki shehunan na jami'ar azhar alif da ɗari tara da sittin sun aika wa Sheikh Ibrahim Kaula suna so ya aiko musu da ɗansa ɗaya babba da amma da yin ɗaya. Ya aika musu da Alhaji Abdullahi da Barhamu Jo. Suka je suka yi interview da su suna tambayar labarbarin shehu da aikace aikacen shehu yadda shehu yake yadda majalisar suke suka rubuce alif da ɗari tara da sittin da ɗaya sai suka ce suna son Sheikh Ibrahim ya zai ziyarci alƙahira. ya je ziyartar ƙahira aka yi ta yawo da shi ƙasashen laraba lokacin ana kiranta united arab republic wato jamhuriyar arabiya da mutahida lokacin dukkan ƙasashen laraba a haɗe suke misira ne headquarters aka yi ta yawo da shi ƙasashe ƙasashe na laraba kuma kowane gari soma daga misira ɗin shi ne yake musulmanci a jami'ar duk inda aka je kuma haka zai zama sun san kuma shehun ɗariƙa tijjaniya ne a can garin kuma akwai shehunan ɗariƙa tijjaniya akwai na ƙadiriya akwai na shazaliya akwai na shabandiya akwai na kejamiya shin kan mutanen shehunan nan na jami'ar azhar su ba su san kajiri ba sai wani mai diploma a nan najeriya ne zai san ɗan ɗariƙa kajiri yanzu muna cikin hauka ne kuma cikin hankalin in dai an yadda da wannan to yan boko ya mai da su dabbobi wawaye banda dabba wawa yaya duk duniya ta yarda shi ibrahim ba kamar sa ilimi ba kamar sa a cikin addini a zamaninsa misra ta ce ta yarda a makka har ya rasu kullum suna aika masa da cikin na zuwa hajji saboda taron musulmin manyan musulmin duniya shi ko shi Ibrahim da aka masa tambayoyi a cikin addini a Misra din shi masa tambayoyi menene musulunci yake magana akan magana da ake cewa Rasha za su je kan wata Amerika za su je kan wata ko musulunci ya yi magana akan wannan sai ce ya yi magana a ina can Ibrahim muna ji yana cewa ya ma shi rajin ya linsi in sa fatu mu an tamfuzu min afsir samawati wa tafanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan fa ya ala rabbikuma tukazzibana yusuf alaikum ashi wazin min nirin hazin baya ɗin tafira ya yi magana a kan cikin irin waɗannan abubuwa duk gaba ɗaya duk abin da suka tambaye shi ya ba da amsa da qur'ani da hadisi da abin kasar mahmud shattu ya rungume shi ta kuka ce tun da nake ba taɓa ganin malami da ido na ba sai kamar wannan sai dai muka malamai a rubuce na zamani da amma malami ido na ya gani ba taɓa ganin kamar wannan ba kowa duk ƙasar da an kawo hotunan ana sayarwa ta ce wajen ubana baka taɓa zuwa jami'in azhar ba taɓa zuwa ba uban kai na ya karatu ya ce ni dai ba zan ce muku ga wani namu wanda ya zo jami'in azhar ya karatu ba kuma na dinga ce muku uba na wurin uban sai na ga muku wajen hawa bakwai to da duniya ta matsa shin kan wannan mutum da yau ilimi a ina ya karatu min nan waye malamin zane sai ce wa za ka kullum fai da tuttijani mata da sirri mustafa na tunani ka ji duk abin da gani a gare ni ba wai wajen karatu a takarda ne ko a allo ba daga shehu tijjani ne ba ni amma ji shehu tijjani ne ba ni amma ji shehu tijjani ne ba to wannan shehu tijjani ne kayi mai wannan diploma yake cewa wai ya samo kato ɓarata a cikin jawahir rumani kada ne kunya ko dan UPE yana jayayya da wanda ya sa digiri ɗan UPE yana jayayya da wanda ya tara da jif sai ya tara ɗan UPE ɗan uwansa kun gani ko kun gani ko kun ga ƙarya shi kenan kamar mutum ne shi ɗan yubi ɗin wanda ya ɗan daga ya fi ɗan uwansa ɗan yubi a aiko da mota daga kano zuwa kaduna nan sunansa sale abokinsa ya aiko ɗan da hotel ga shi a kai wajen abokinsa sale ya sayar masa da direba ya kawo miƙa masa mota ce ai mota ni aka baiwa ba ta sayar masa ga su ko sale wanda ya gamo da ta ba haka yake ne ba ni dai ya ce in kawo maka ko ba ka takarda ka sayar masa yadda ya kama shi a'a in kai baka iya boko ai yayi boko gashi nan korta ne in ba ka iya ban kira ko da suka san boko sai aka kira LUD ku kan sanin yara sai suka ce korta ne to ma'anan ko in ku baka san turanci ba ma'anan ko ina nawa ne waye tare jama'a ni ne tare to an bani ne to Allah dai ya kwana cewa sunansa tare ne a rubuta fosare wato ta tare kenan ko ba za ta yi rubutu ko ba za a sa sel din a sa sel kawai ba dole sai an sa sal e din e din za a sa a ce tare din kawai yan kwanza na nan su gina ko tare din nan to wai an ba tare kuma bai san ana rubuta shi da tare din bane amma wajen karatu ce ake cewa wannan rashin kunya ne da amma shi ne da ya fi karatu da malama kuma san da su ne malama kuma san da ya karanta da shi su ma da umaru ma da umaru dan zafirwa na zaria malaman su ne ya ke musu taurin kan yake kin karatu mu amma shi ne kuma ya girman kai amma shi umaru san da ne kowa duk wanda ya san ya san abin da yake tsakanin su umaru san da ya karanta da gumi ma da umaru dan sarkin ruwa na zaria ya karanta da gumi ga suna a nan kaduna suna nan rashin kunya yake yi amma shi ya yi cikin rashin kunya bai karɓi ba yake kin malamansa yake girman kai yake ta kuma bai san ilimi ba ma malamansa ba har malamansu ba ma masu rai ba har wanda suka mutu yake ji Allah ya riga ya dora masa girman kai da yawa a zuciyar sai ya yi sai ya yi ko ba kowa bismillah inna akramakum inda Allah inna akramakum inda Allah atqakum wato tsoron Allah dai ka bi umarnin Allah ka yi wajen yi ka bi umarnin Allah wajen bari ka bari shi kuma ba zai yi ba sai da ilimi ilimin kuma sai wajen malamai to in baka yi karatu shi ne nace kar ka yadda a mai da kai dabba dan kai baka yi karatu ba ka sa ruwan hankalinka yanzu za ka yadda a ce duk duniyar nan sun zama kafirai wane ne ya sa ya sani ne mai da su kafirai wai tsohon alƙalin doka ne a Kaduna shi wane ne cikin mulkin Allah wanda in ya sa ta hannu a takarda dukkan musulmi sun zama kafirai waye shi ba ba ba inda ake cewa dan gari ba kafiri ba sai Najeriya duk duniya duk duniya wata ran Alhaji Adam Adam Ilori ya taba kama hannunsa ya kai shi wuri shugaban dan Wahabiya na Makka Jumba yace yana rike da hannun gumi yace mun zo tambaya ne daga Najeriya shin da rika tijaniya da da kadiriya kafirci ne yace bid'a bid'a bid'a sai kada kai a a bid'a bid'a bid'a bid'a sai kuma ce ni ko ina ce ma tijjaniya har ta fuka diya na muni domin sun ce shehu tijjaniya da mukamin annabi arba'in sun ko kadiya sun ce ana samun annabi ɗaya sai sai bin ba ce ko ko kuka ko kuka ko kuka ba kafin ki bane bid'a ne bid'a ne bid'a ne sai adam ido ce to kar mu koma Najeriya ka yi tsaya mutane maganganun banza kana cewa ɗariƙa kafirci ne kai shugaban ku na duniya gaba ɗaya na wahabiyawa yace ba kafirci bane bid'a ne domin da an yanke cewa ɗariƙa kafirci ne ba dama ɗan ɗariƙa ya je maka ko ɗariƙa ƙadiriya ko tijjaniya ko shazaliya ko nakshbandiya ko nakshbandiya ko zawawiya ko shuniya ko naziriya dukkan ɗariƙa ne daga cikin ɗari kuna da goma ɗari uku da goma sha uku nan ba wannan ɗariƙa kuma da zai je makka inda kafirci ne kuma ɗariƙa ta faru ne tun zamanin tabi'ai hasan basri wanda suka karɓa wajen sahabbai lokacin ba sai ɗaya ba domin ita ɗariƙa ma'ananta da tasawu ma'ananta kamar lantarki ne bayan faɗuwar rana shi rana ta ana buƙatar lantarki annabi yana nan ina buƙatar ina ruwan mutane da bisila ko annabi yana nan yau wani abu kan da zai da kuɗe bisila rana tana suna ce to shi yadda annabi ya kaura sai aka samu haske bayan faɗuwar rana na sahabbai da safe in mun kare ba duhu ya zo ba sai aka yi ta dabarun fitilu yawan